أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين آه وانا آية malaman tafsiri duka sun yi ittifaqi akan kamar yadda Imam Sabari ya faɗa Imam Jafar Sabari wanda shine farkon wanda ya fara a tafsirin Alqur'ani daga Bakara har Nasi wanda ya rasu ya sha da shekara 310 imam jafar ibn jaridin al-tabari to shine yake malaman tafsiri duka sun yi tufagi wannan aya ta sauka ne akan amsan yahudawa yahudu ba sa son jibrilu su mika'il suke so ya zo a hadisai da dama wanda suke bayanai akan dalilin saukan ayar yahudawa kamar yadda ya zuwa wani hadisi sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullahi suka ce ya Muhammad za mu maka tambayoyi guda biyar idan ka amsa to mun tabbata kai annabi ne za mu imani mu bi ka sai ya ce musu menene tambayoyin ku karanta mun su yanzu suka ce tambaya ta farko me wata alama ce ake gane annabi da shi sai ya ce alaman da ake gane annabi da shi shine sanamu ainihu wala yanamu kalbi idanunsa suna bacci amma zuciyarsa ba ta yi suka ce haka ne tambaya ta biyu suka ce masa a me yasa wani lokaci mace in za ta haihu sai ta haifi namiji wani lokaci kuma in za ta haihu ta haifi ta mata sai ce musu ruwa ne guda biyu idan suka haɗu da ruwan namiji da ruwan mace to idan ruwan namijin ya riga isa mahaifa to sai a haifi namiji in ruwan mace ne ya riga isa mahaifa sai a haifi mace ma'ana in ruwan namiji yana saman na mace shi ne za a fi namiji in ruwan mace yana saman namiji sai a fi mace ta gaskiyarsa tambaya ta ta uku suka ce maza a mala'ika menene tsawa radu fa wata tsawon nan da ake yi lokacin da ake ruwa shida me yake jawo shi sai ta sunan mala'ika ne rabbi shi ne wanda Allah ya ba shi kulawa da ruwan sama wato da gajimare gajimare yakan kada gajimare ta yadda Allah yake so ya kada su idan ya kada sai ya je inda Allah yake so ya je sai suka ce to me wannan karan yace wannan karansa ne sai yake wannan karan shi wannan mala'ika sai haka ne na hudu suka tambaye shi a suka ce masa a wata ruwaya ke nan ne farkon abincin yan aljanna ta ce musu hancin kifi shi za a fara shi ne za a fara karɓar su da shi sai to mun ji wannan tambaye guda hudu da kai su haka yake akwai tambaya guda ɗaya da ta rage ita ko wannan tambaya idan muka muka ita inda yar ka amsa mana wannan tambaya to shi kenan za mu imani a cikin mala'iku wani mala'ika ne yake kama saƙo daga Allah sai ce jibrilu alaihi salam suka ce asha ai jibrilu su makiyinsu ne daga kaji an ce jibrilu to yaƙi za a yi ko azaba za a saukar amma su wanda suke so mika'ilu suke so shi ne majalisun lamarin shi suke so su ba sa son jibril saboda jibrilu shi ne allah ya sa shi yana zuwa wa annabawa da sako sai an wakala masa shiriya shi ko mika'ilu abin da yake kulawa da shi shi ne tsire-tsire da ruwan sama shi kuma israfil shi ne aka ba shi kulawa da a kaho busa kaho ranar tashi je sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji cewa Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil a cikin addu'o'in sa yakan faɗi haka wayannan bayan Allah mala'iku su yahudu ba sa son jibrilu sai wannan aya ta sauka tana bayani a wani hadisin kuma ya zo cewa abdullahi bin salamin ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi zan yi maka tambayoyi guda uku ba wanda ya san amsa wannan tambayoyi sai annabi idan ka amsa su zan yi imani ya ce mene ne tambaya ɗazun nan ma an kama amsa jibril ya zo ya gaya mini amsa sai ce tambaya ta farko menene farkon alamun tashin alkiyama ya ce alamun farko na tashin alkiyama shine wata wuta za ta rika fitowa daga mahudar rana zuwa faɗuwarta da mutane kuma a ciki waɗansu suna fassara wannan jirgin sama ya ce haka ne tambaya ta biyu ya ce menene farkon abincin ɗan aljanna ya ce hancin kifi shi ne yake fara tarbayin aljanna da shi ya ce gaskiya ne na uku ya ce yaya ake yi ɗa ya yi kama da ubansa ko ya yi kama da mahaifiyarsa sai ya ce idan ruwan nan guda biyu na mace da namiji in namiji ruwan ke fara zuwa to ɗaya yana iya kama da shi in mace ruwan ke fara zuwa ɗa ko ya yana iya kama da ita in kuma suka zo a tare wannan amsar da ya bayar kenan to waɗansu kuma masu sharhi suka ce idan suka zo a tare to sai ɗa ya shiga dangi ya zama baya kama da uwa baya kama da uba sai ce gaskiyarka bayan ya gama masa wannan tambayoyi da amsoshi sai ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce ya rasulullahi ni na yi imani da addininka da abin da ka zo da shi kuma ni a cikin yahuda babban musulmi sun san ni sosai zan ɓuya ka kira su ka tambaye su a game da ni za ka ji amsar da za su baka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira yahudawan madina yace kun san abdullahi bin salamin suka ce kwarai kuwa ya yake a cikin ku suka ce huwa khairuna wa ibnu khairina wa huwa sayyiduna wa ibnu sayyidina suka ce shi mafifici ne dan mafificin mu sayyiduna shugabanmu ne wa mu sayyiduna kuma dan shugabanmu sai annabi ya ce yanzu na ce muku ya musulunta kuka ce a'udhu billahi abada musulunta ba sai abdullahi bin salam ya fito sai ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah suka ce huwa sharruna wa ibn sharrina ai mutumin banza ne dan mutumin banza me ya faru yanzu nan kun ce mutumin kirki nan mutumin kirki ne sai ya musulunta sai abdullahi bin salam ya ce ya rasulullah wannan shine dama abin da nake tsoro shine abin da nake tsoro din kenan a wannan aya ta sauka ne dai amsa ga yahudawa sai Allah ya ce ya rasulullah ka gaya musu kul ka gaya musu man kana aduwwan li jibrila duk wanda ya kasance makiyin jibrilu ne baya son jibrilu fa innahu nazzalahu ala qalbika shi din nan shi ya saukar da wannan alqur'ani a cikin zuciyarka nazala bi ruhul amin ala qalbika litakuna min almundirin bilisanin arabiyyin mubin fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah kuma ya saukar ne da wannan alqur'ani a zuciyarka da izinin Allah musaddiqan lima bayna yadayhi kuma yana gaskata abin da yazo kafin shi ana ya gaskata annabawan da suka zo kafin shi ya gaskata littattafan da suka zo kafin littafinsa addini kan dama guda ɗaya ne inna dina indallahi islam بإذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين shi alƙur'anin nan wahudan shari'a ne kuma bushran albishir ne amma ga muminai don haka Allah yake cewa wani waje inna hazal qur'ana yahdi lillati hi aqwam wannan alqur'ani littafi ne shari'a littafi ne na magani littafi ne na ibada shi alqur'ani don haka mu littafi ne mai sarki a wurinmu abin kulawarmu ne kuma dama Allah ya gaya mana la ya masuhu illal mutahharun ba wani littafi da za ka haɗa shi da alƙur'ani darajarsu ko kimarsu da zama iri ɗaya da akwai abin da ya fi alƙur'ani da shi Allah zai ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma alqur'ani nan shine babban mu'jizar annabi Muhammad naka lissafi na shari'a in kana son shari'a ka dawo alqur'ani in kana son albishir ka dawo alqur'ani matukar kai mumini ne amma su azzalimai kan wa yazidu zalimina illa khasara wa la yazidu zalimina illa khasara azzalimai kan hasara yake kara musu amma muminai bayan Allah su kan shirya ne da albishir a wani waje kuma Allah ya ce shifa'un alkurani nan waraka ne na haka alkurani za ka iya karanta shi da niyan bukatar ka Allah ya biya maka za ka iya rubutawa ka sha da niyyar bukatar ka Allah ya biya maka tunda Allah ya ce shifa'un shehu ibrahim nan waraka ne kuma za ka ɗau za ka yi ɗaukan wani jizi'i nasa ka karanta ya amfane ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yasin lima quri alaha kamar yadda yake ma'u zamzam lima shuriba laha in ka samu ruwan zamzam in za ka sha manzo Allah ce duk niyyar da ka ɗora ta biyan bukata Allah zai maka misali wani dan uwanka ko abokinka ya je hajji ko ya je umra in ya kawo maka ruwan zamzam to babban tsaraba ya kawo maka ba karami ba karkare na don wannan ruwan da ya kawo maka in ka ɗauka ka kafa a bakinka ka ce bismillah Allah ya sa ni ma bari in kawo wani wannan ruwan ya sha ni ma Allah ya kai ni umara ko hajji sai ya sha ɗaya mutum ya ka sha abinka in Allah ya karba sai ka kata yasin ita ce zuciyar alƙur'ani duk abin da aka karanta ta bukata da niyyar yasin Allah yana biya balle kuma in ka karanta alkur'anin gabaki ɗayansa naka da qur'anin nan littafi na waraka littafin shari'a wata rana wani sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi tafiya suka zo dawowa dare musu a wani ƙauye suka tsaya za su kwana to sai zama sarkin ƙauyen baya da lafiya yana fama da matsanancin ciwon kai sai waɗansu a gansu sarkin makusantan sarkin suka ce da Allah ku bakin nan ko kuna da magani ga mai gidan bai da lafiya sai wani daga cikin sai ce yana da shi sai ya tashi suka je wajen sarki ya masa tofi sai ya warke da ya warke sai ya bashi ya bashi dabbobi sadaka sai ya tafi da ya dawo suka ce a mukan ba za mu taɓa ba mu je mu gaya wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai abin da yake so koma gida so karanta manzo Allah manzo Allah ya ce me ka karanta masa ya ce ya sallai fatiha na karanta masa sai wa ya gaya maka fatiha tana magani ko kaga fatiha tana yin magani ka karanta ta gaba bakwai ka tofa ka sha zai amfane ka bismillah tana magani balle alkur'anin da baki daya wata rana a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ba wa Abu Hurairah gadi na abincin zakka da daddare yana gadi sai wani mutum ya zo kayya kayya kayya zai raba shi barawo sai ya kama shi ita ka taimake ni ina cikin wahala ya ta koka masa matsalolinsa iyalai kaza kaza sai ya rabu da shi ya tafi ya tafi gari na wayewa da ya je fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce masa Abu Huraira ya kai da bakonka na jiya wa ya ce annabi bai san gaibu ba ba fa gaya masa haka ba kawai ce abu huraira ya kai da bakon ka na jiya ta ce wallahi ya wasu ya zo na kama shi ya ɗibi abinci ta koka min iyalai da matsuwa da damuwa sai na bace da shi sai ce ƙarya yake yau ma zai dawo dare ya sake zuwa kayya kayya yake ya sake masa zaƙin baki sai rabu da shi washe gari da ya sake zuwa jin manzo Allah manzo Allah ya sake mata ya labarin mutumin ka na jiya ta ce sallah ai ko ya sake dawowa ya uka da shi ce kaji kaji sai ce ƙarya yake yau ma zai sake dawo sallallahu alaihi wasallam yau ma ya dawo rana ta uku ta ce yau kam tunda na kama ka ba zan barka ba sai na kai gaban annabi Muhammad suka yi ta kayya kayya ya ce Allah ka taimake ni zan baka wani lakani wani sirri zan baka in na baka za ka rabu da ni zan rabu da kai ya ce to daga yau in ka zo yin bacci ka karanta ayatul kursi in ka karanta za ka kwana lafiya ka tashi lafiya ba abin da zai same ka ce to shi ke na gode suka rabu ka san malami da sun sirri sai ya tafi yana zuwa annabi ya ce ya baƙonka na jiya abu hurera ya ce lallai ku ya sallah ya zo kamar yadda kuka faɗa amma da na kama shi yawan melmele mun ƙarya sai nace ƙarya yake zan kawo zan kama shi zan kawo shi wurin ka sai ce in yi haƙuri zai bani wani sirri ya ce me ya baka sai ce ya ce duk lokacin da zan kwanta in karanta ayatul kursi in na karanta zan kwana lafiya ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun ya ce ya gaya maka gaskiya amma shi maka yace kaga wannan karfin alqur'ani kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta amana rasulu zuwa karshe amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأن أيوب دابيو manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda zai kwanta baccin sa ya karanta su to sun wadatar da shi malamai wani suka ce sun wadatar da shi kiyamul layli wani suka ce sun wadatar da shi dukkanin sharri Allah zai kare shi ba sharrin da zai same shi har gari ya waye to kaga alqur'ani littafin shari'a ne littafin waraka ne littafin ibada ne shi ne kawai za a karanta harafi daya Allah ya baka lada goma ko ɗari bakwai ko miliyan biyu ko ya tura maka bayi ba lissafi tunda Allah yadda yake baya lada yana farawa ne daga lada goma na gama gari kenan in ka gyara tsakaninka da Allah tsakaninka da bayan Allah akwai lokacin da za ka yaki ɗaya Allah baka lada ɗari bakwai in ka ƙara ƙoƙari in ka yaki ɗaya sai a baka lada miliyan biyu to daga nan sai a tura ka jarabawa wannan ya zage ka wannan ya ci mutuncinka wanda bai kai ba in kai hakuri to sai Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab nan kan turawa za a rika yi babu lissafi alqur'ani ne kawai ke da wannan falala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi ashri amsalha ولا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف wa mimun harfun annabi ya ce duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alkurani Allah zai ba shi lada ladan nan ko za a ninka sau goma dan haka duk wanda ya ce ba zan ce alif lam mim harafi ne ba amma zan ce alifi alifi harafi ne lamun harafi ne mimun ma harafi ne mu kaga idan ka ce alif lam mim da niyan karatu alkurani kana da lada talatin in ka ce bismillahir rahmanir rahim kana da lala ɗari da tasa'in tunda harfin bismillah goma sha tara haka adadin yawan harafin alƙur'ani in ka sauke alƙur'ani adadin layin da za ka samu sau goma goma kenan ko ɗari bakwai bakwai ko miliyan biyu ko a tura babu lissafi a bukari ya rato ne hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu sai yi daga cikin ku shi ne wanda suka koyo alkurani kuma suke koyar da shi a wani hadisi yana cewa ahlul qur'ani ahlul lahi wa khassatu inda ana danganta wa Allah iyalai to wanda suka tantance zama iyalan Allah ubangiji sai bantattunsa su ne ma abota alkur'ani Allah ya sa mu daga su da haka wannan alkur'ani wanda Allah ya saukar ta hanyar jibrilu zuwa zuciyar manzo Allah كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك يا رسول الله كجاي عمس su yahudin nan da suke kin jibrilu shi jibril nan shi ne ya saukar maka da alqur'ani a zuciyarka bi iznillahi da iznin Allah musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata annabawa da littattafan da suka zo kafin shi wahudan kuma shari'a ne wannan alqur'ani wa rahmatun kuma rahama ne jin kai ne wa rahmat wa bushra lil mu'minin kuma albishir ne ga muminai ba ga kafirai ba
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل وميكائيل فإن الله عدو كافرين
من كان عدوا لجبريل- لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين Allah ya ci gaba da bayani cewa man kana aduwan lillahi ma'ana duk wanda yake abinda Allah yake so to ya zama makiyin Allah kaga nan sai Allah ya kira su wayannan Yahudawa makiya Allah bayan su kuma Jibril da suka ce ba sa son sa to sai Allah ma ya ce shi ma baya son sa shi ne Allah ya ce man kana aduwan lillahi duk wanda ya kasance makiyi ne na Allah Allah baya son sa wa mala'ikatihi da kuma dukkanin mala'ikun Allah wa rusulihi da kuma manzannin Allah wa jibrila sai Allah ya fito da sunan jibrilu tunda akan sa ake magana baya son jibrilu wa mika'il kuma duk wanda baya son jibrilu ai ƙaryan son mika'il yake yi da haka fa inna la aduwwul lil kafirina Allah baya son kafirai sai Allah madaukakin sarki idan kace cikin manzanninsa ka ware wani kace ba ka so to bai karba ba bai karbi imaninka ba a cikin mala'ikunsa ka ware wani kace ba ka son sa bai karbi imaninka ba a cikin littattafansa ka ware wani kace ba ka son sa bai karbi imaninka ba sai yasa yake cewa la nufarriqu bayna ahadin min rusuli in dai ka ware wani kace ba ka son sa Allah zai fito sauran ma da kace kana son su ƙarya kake man yadda ba wannan shine Allah ya tabbatar cewa man kana aduwwan li jibrillahi duk wanda ya kasance makiyin Allah ne tunda baya son jibril wa- man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi kuma yana kin mala'ikun Allah bai imani da su ba tunda ya ki jibrilu wa rusulihi da manzanninsa tunda cikin manzannin Allah akwai mutane akwai mala'iku الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس هناك أتم الزجل لك في ون ملائكة وتباك في ون ملائكة فالله بيجد إيمانا با عندكم واري وأنسو أتم الزجل الله ملائكة كم واري جبريل كنت باك فإن الله عدو للكافرين الله كما بايا كنت يد بايا كنت yadda kafiri baya son Allah da abin da Allah ya ce imani da shi to shi ma Allah baya son sa
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها وما يكفر بها إلا الفاسقون ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون ولقد حقيقة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلنا عليك الكتاب من سوكر مكة دا القرآن وانا القرآن دا مكي كرنتا الله يسي يا سوكر وأنزل محمد ولقد انزلنا اليك آيات بينات كاسنا آيوي بينا سنا مغنى فلا فلا القرآن يكوي يا يتيزمو معجزة ga bayan Allah kamar yadda muka karanta kwanakin baya ya Allah ya yi tahaddi wa larabawa su kawirin alkur'ani sun gagara Allah karshe ce musu kullum ya ta mafi linsu wal jinnu ala an ya fi musu yazar qur'an la ya su ne mislihi walau kana ba'du li ba'din zahira Allah ya tabbatar da cewa ba za su iya ba sai ce to ku kawo surori guda goma an ɗauke muku sura ɗari da hudu nan ma suka gagara ka ce to tun da haka ne ku kawo sura kwaya ɗaya katal tun da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake balarabe kuma kuke larabawa nan ma suka gagara Allah ya ce fa ya zubi hadisin mislihi ku kawo wani magana ma kawai ko da aya ɗaya ce ne kamar da alqur'ani in kanu sadiqin wannan yana gwada mana ƙaryansu da suka ki karɓan aikan Allah Allah ne bai ga dama su karɓi aikansa ba ta haka ya rasu Allah walaqad haqiqa anzalna ilayka mun saukar maka mun saukar maka da alqur'ani a anzalna ilayka ayatin bayyinatin ayoyi wanda ke bayyanannu masu yin bayani ba wani abin da yake a koye komai an yi shi filla filla sai dai ita maganar Allah ba kamar maganar mutum bane maganar manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama ana mata fassarori daban-daban kuma ta ɗauka balle maganan Allah subhanahu wata'ala kai ɗan adam ma wani lokaci yana yin magana sai ka rasa gane da yake nufi shine abin da hausa suke cewa harkar gamu laraba suna cewa tauriya magana ce za a yi guda ɗaya amma tana da ma'anoni da yawa ko kuma a yi wata magana wanda ya san wato kamar yadda ake cewa wanda ya zagin kasuwa wanda ya zagin kasuwa ya san da wanda yake za a yi wata magana amma wanda yake wajen inda shi ne sai ya ga ya tarbu to maganar mutane ma ana yi mata fassarori daban-daban daban-daban balle maganar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam balle kuma a ce maganar Allah ku kaga alkur'anin nan kowane malami da irin kallon da yake mata da irin fassaran da yake yi mata za ka samu waɗansu malamai su hidimta wanda za su yi alkur'ani shi ne su haɗa shi a waje guda shi ne sahabbai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ka ga ya haddasa alqur'ani to ba rubuce ya haddace shi ba a daga bakin manzo Allah ya karba musaba haka kai tsaye ya haddace manzo Allah kuma yace a rubuta yana da marubuta waye sun kai wajen mutum 40 su sayyidina Ali sayyidina Muawiya duk suna cikin rubuta manzon Allah a rubuta waye su Abdullahi ibn Abi Salah amma shi ya rida Abdullahi ibn Abi Salah wata rana waye zai sauka yana kusa da wajen manzo Allah ce zai rubuta sai Allah ya saukar da yadda yake halittar dan adam a cikin mahaifiyarsa yace wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin hakika mun halitti mutum daga tabo mutum da farko kenan adam ثم جعلناه نطفة to duk wani wanda ba dan adam ba ba annabi adam ba to shi kam daga mani aka same shi nutfatan fi qararin mace sai sai muka ne muka shi duk wani dan adam da sani ya an faro shi ne daga ruwan mani fi qararin a wani mazauni makinin kiyaye sai za ka ga mace musamman in cikin ta yana karami ko tsalle take ba zai fita ba saboda Allah ne ke kulawa da kayan sa subhanahu wataala yace sun makalagnan nutfata alaƙatan yace wannan bane da ya kwana arba'in sai muka mai da shi alaƙa wato gudan jini bayan an karɓi ruwan mani namiji an karɓi na mace sai a hana hailan ta fitowa sai ya haɗa su in suka yi kwana arba'in ya zama gudan jini ce shine a alaƙa sun makalagnan alaƙatan mutuƙatan in ya ƙara kwana arba'in sai wannan jinin gudan jinin sai ya zama tsoka shi ne mutuka a sun makalabnar mutukata a alakata mutukatan makalabnar mutukata izaman shi kuma wannan tsokan idan ya yi kwana arba'in sai ya bai da shi kashi ya zama rabtan ɗan adam فخلقنا المضغة ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا الإدام لها shi kuma kashin daga baya sai mu lafta masa nama to idan aka lafta masa naman nan lokacin ya arba'in arba'in to hudu to a lokacin za a hura masa rai abin da ke ciki in aka hura masa rai sai ya umarce shi da abubuwa guda biyar arzikinsa da ajalinsa da cewa dan aljanna ne ko dan wuta tun daga ciki yake gamawa Allah ya samu yan aljanna to bayan nan a kare nan cikin shine yake a sun an shana wa kalka nafar bayan nan sai mu yi wani halitta daban wanda mu ga dama ko mu yi ɗaya ko mu yi biyu ko mu yi namiji ko mu yi mace ko mu yi mata biyu ko maza biyu ko namiji ɗaya da mace ɗaya ko uku ko hudu ko biyar duk ana haihuwa ko mu yi baki ko fari ko dogo ko gajere ko siriri ko mai kiba ko kyakkyawa ko mummuna ko mai karbuwa wajen mutane ko wanda mutane ba su damu da shi ba kalkan akhar duka yana rubuta wannan karatun tun daga a warqat kana misalan misalan min tin thumma ja'alnahu nufatan fi qaririn makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر yana ta rubutawa da aka zo nan sai na mure yana zaune yake sai yake fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sai annabi yake ka rubuta yace ya baya sallah umar ne fa ya fada sai yace ba magana ta bace ba magana umar bane maganan Allah ne ka rubuta sai ta yarda Allah umaru ne fa ya faɗa suka ta jaye da manzo Allah da manzo Allah ya maza sai ya rubuta sai ya yarje ko a maka yace yanzu kam mai gidan mun nan har magana su umaru ma yake rubuta a littafin sai ya ce magana Allah sai ya rida yana cikin wanda manzo Allah yake ranan fatu makka ko da sun fi kufiya da zanin kaba a kashe su shi wannan mutum to kaga sai alkur'ani da farko haka yake sauka sanye daga bakin annabi muhammadu ana jinsa to rubutun nan kuma wani ka gama masu rubutun wayin daban-daban ne ba mutum da ya bane kowa yana tare da wanda ya rubuta tunda rubutun ba annabi zai yi wa amfani ba a al'ummarsa ne a cikin sahabbai wanda suka zo daga baya su gani su karanta su haddace wanda ba yi abin a gabansu ba wani zai rubuta a cikin tankar dabino wani a jikin ƙashi wani a jikin dutse wani a jikin fata wani a jikin abin da ya sauwaka inda babu takarda a lokacin ko babu ƙur'anin a haɗe guda ɗaya a waje ɗaya to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tafi sai na abubakar ya wuce gabanci sai aka haɗu wajen yaƙi aka yi yaƙi aka kashe wajen ma ta mutum saba'in a yamama sai sai na mura zai samu sai na abubakar ce ya ya khalifata rasulullah ya halifan manzon Allah ina ba da shawara hakika yaƙi ya ci mahaddata kuma alƙur'anin nan zai iya ɓacewa da ɓatan waɗanda suka haddace shi haka yana ba da shawara a rubuta shi a waje guda sai sai na baka ta sannunka wato za ka sani yi abin da annabi yi ba sai ce wallahi alkhairi yace duk haka ne Allah da ya bude kirjina ya ya zuba min wannan fahimta kai ma ya bude ya haska kirjinka da wannan bayani ba da ba sai sai na baka kira Umar sai lalle maganan kan nan fa haka take sai yanzu dai sai ina za mu fara tace ga saurayin nan makwabcin manzo Allah marubucinsa Zaidu a kira shi mana Zaidu ibn Haritha aka kira shi suka ce kaga dai yakin da aka je kai kwanan nan an kashe ma da wajen mutum saba'in Umaru ya kawo shawara cewa a rubuta alkur'ani na hada shi wajen guda kada ya bata da mutuwar ma da kansa ya kawo min shawara sai na ga da farko ni ma na kawon bai dace ba daga baya kuma na ga dacewa a wani sai ce sannan ku manya wato annabi ya tafi za ku zo ku sani wani aikin da annabi bai yi ba bai kuma ce ayi ba wallahi ni da ku da ku da wannan aikin gara kun sa ina ɗauki dutse mafi nauyi a madina ba su masa dole ba shugabanni ne amma ba su masa dole ba sai suka ce Allah da ya bude kirjinmu ya saka mana kai ma ya bude ya saka maka ba daidai ba sai ya dawo sai gaskiya maganan kunna haka ne to ya za a yi sai mu tattaro duk wani wanda yake da kofin alkurani a wajen sai kawo aka ɗauko aka yi shela duk wanda yake da kwasan alkurani ya kawo ya kawo aka rubuta idan aka rubuta sai a ba mutum kayansa ya tafi da kayansa har aka bai sanya lakar ja'akum wani sai ta ce ce ga lakar ja'akum sai wani ce a wannan fa addu'a ne kawai manzon Allah yake karantawa lakar ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wannan addu'a ce sai wani ce a wannan alqur'ani ne to a kaida duk wanda ya zo da alqur'ani sai ya zo da shaidu mutum biyu sannan a karɓa kaga bin diddigi wajen kulawa da alƙur'ani dama Allah ce inna la nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kowa sai ya kawo shaidu mutum biyu in ka kawo rubutun ka sai ka kawo shaidan mutum biyu sai lalle wannan alƙur'ani to da haka zo kan laka ji akon wanda ya shaidan sai zama shi kadai ne kowa yana cewa ai addu'a ce sai ce amma ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani wata daraja ya ce duk lokacin da na yi wa mutum shaida to ni shaidan mutum biyu nake wata rana manzo Allah ya sayi dabba a kasuwa da ya saya sallallahu alaihi wasallama bai zo da kuɗi ba mai dabba ya yadda ya ce mu je gida in baka to suna tafiya da mutumin da dabbar sai ana ce dabban a hanya ana ninninka kuɗi sai da yadda manzon Allah ya saya sai ba kawai ya ga kuɗi sai ya ce malam shi bai san ma annabi bane ya ce malam in fa ba za ka saya ba zan saida ya ce haba kai kuwa mun gama ciniki da kai mun ce za mu je gida in baka kuɗi kuma ka gaya min wannan magana sai ce a'a mu yi haka ba sai ce ai akwai sabon addinin ku da ya zo ya ce duk abin da za a kawo shaidu a kawo shaida mana ko zance ga ku zai baya su da ya zo ya ce ina shaida ka sayar masa da wannan dabba sai suka je gida sai ba shi kuɗi sai annabi ta uzai ba ya kai kai shaidan abin da baka sani ba yace haba ya rasulullahi ka kawo mana sako daga Allah mu yadda mu gaskata ka ta kan wannan dan abin duniya ne zaka faɗi ba zaka faɗi ba daidai ba sai ce to daga yau shi wancan mutumin ba gaban ka ake ba lokacin da da ya faɗa yace yayi shaida sai mutum ya ce kai addinin ku yace shaidu mutum biyu yake so annabi ya ce to na zo da kai daga yau duk wanda kai masa shaida mutum biyu ne kai to sai shaida da shaidan sa aka sa laqad ja'akum rasulun min anfusikum a cikin alqur'ani har sai na mure yake cewa wannan aya da ta kai aya uku wayannan ayoyi guda biyu na laqad ja'akum da sun kai aya uku da zan da zan zan bai da ta sura ne zaman kanta to sai ta zama tana karshen karshen irin karshen suratul tauba haka yi kowa in aka rubuta zamanin abubakar zamanin masa da kayansa amma zamanin sai na Usman da yizo kaga an rubuta alƙawari ne zamanin sai na Abubakar saboda ne alkhawf min ad-daya saboda kai alƙawari ya kace zamanin sai na Usman kuma shi kuma alkhawf min al-ikhtilaf an yi ne an rubuta ne saboda gudun sabani saboda sabai sun wasu a duniya kowa kuma da irin kira'an da ya haddasa Qur'ani kowa kuma kira'an sa yake koyar da almajiransa a garin da yake to sai wani mala ya haɗa su suka haɗu wannan yana karatu wannan yana karatu sai wannan ya ce kira'a ta ta fita ka wannan ya ce ni kira'a ta ta wani sai ta fita ka har ya kai suna kafa su junan su to sai wuzai ba ya rugo zo izo wajen sayyidina Usman ya ce karshi al'umman manzo Allah kafin sai samu sabani irin sabani Yahud da Nasara akan littafin kaji kaji kaji abin da yake faruwa sayyidina Usman ya tara sahabbai ya shawarce su suka yadda aka zo ana rubutu da yanzu aka haɗa mutum hudu su wannan rubutu duk kalman da na larabci wanda ta saba ta ƙurayshawa inda sun zo guda biyu to ajiye wani a ɗauki na lugan ƙurai a sa a ciki to haka aka yi bambancin zamanin sai na abubakar da zamanin sai na usman kamar yadda na faɗa wancan gudun fashewar alƙur'ani wannan kuma gudun saɓani a alƙur'ani dan wannan yana karanta wa shamsi wa duha wal qamari idza yana cewa wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan layli idza jalla wal layli idza sha'a ba wannan suran ba akwai wa ma khalaqa dhakara wal unsa fa wani wani riwaya wa zakar wal unsa babu khalaq to irin wannan akwai su ana samun irin wannan sabani to sai sai yanzu zamanin sai na Abubakar an rubuta an mayar maka da kayanka to zamanin sai na Usman an rubuta ba za a bayar maka ba sai a karba ha kawo ke da aka gama hadawa sai aka hada wayannan duk aka kona saboda kalmar musulmi ya zama daya sai aka yi rubutu Qur'ani guda daya cikakke sai aka yi kofi guda shida ko biyar ko bakwai a wata riwaya aka ajiye daya Madina daya Makka daya Sham daya Kufa daya Basra haka aka rarraba Qur'anin duk inda yake akwai musulmi a cikin saboda me a hada kalmar musulmi shi yasa ake cewa al-mushaf al-usmani ar-rasm al-usmani wanda aka yi zamanin sayyidina Usman to daga nan alqur'ani sai ya samu mutane da yawa sun karkatu wasu aikin su su kula da kira'o'i na alqur'ani tunda nazal alqur'ani ala sab'ati ahrufin qur'ani ya sauka ne akan harufa guda bakwai su ne ake kiransu qurra suna mai da hankalinsu ne a kan kira'a na alkur'ani ta tajwidinsa waɗansu kuma sun mai da hankali ne a kan tafsirin alkur'ani waɗansu kuma sun mai da hankalinsu ne a kan sabubban saukan ayoyin alkur'ani asbabun nuzul to a wajen tafsirin alkur'anin nan waɗansu sun mai da hankalinsu ne a kan tafsiri na lugha kawai lugar larabci ne alkurani ya sauka da shi to sai su yi tafsirin lugawi irin irin kashaf na zamakshari shi ya mai da hankali ne akan luga da makamantansu waɗansu kuma sun mai da hankali tafsirinsu ya mai da hankali ne akan fikihu tafsirin fikihu irin imamul kurkubi shi na fikihu ne tafsirinsa waɗansu kuma sai suka ware zallan ayoyin fikihu ayatul ahkam ayoyi ne guda ɗari biyar suka ware su suka musu tafsirin su daban irin su ibn al-arabi al-maliki ba ibn al-arabi ba in an ce ibn al-arabi da alif da lam ana nufin malamin fikihu ibn al-arabi al-maliki wanda yake tafsiru ayatul ahkam in aka ce kuma ibn arabi babu alif babu lam shine sufi ibnu arabi al-hakim shi ma yayi tafsiri nasa shi kuma at-tafsir sufi shi kuma yana mai da hankali ne akan sufanci ibnu arabi al-hakim to wadannan suna yin tafsiri abin su mai da hankali akan tarihi wadansu haka dai kowane kowace malamai suna ɗaukan wani bangare su yi wadansu su yi akan misalan alqur'ani waɗansu a kan rantsuwa da aka yi a cikin alkur'ani to an samu malamai daban-daban kowa ya mai da hankalinsa akan abin da ya mai da hankali a kai akan alkur'ani to kaga wannan alkur'ani ayoyi ne bayyanannu Allah ya kautar wa Annabi Muhammad kuma kowace jama'a sai Allah ya ba su bangaren da za su kula da shi na alkur'ani ku ku kula da abu kaza ku kula da abu kaza ko kula da abu kaza sai sa ilmin qur'ani ne mai bayani muhkam ne mutashabi fi ayat fi fi ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat haka alqur'ani nan duk kokarin malaman nan da wanda suka hado qur'ani da farko da wanda suka yi masa fassara da wanda so kula da shi wajen asbabun nuzul nasikh wal mansukh na alqur'ani so kula da shi da tafsirin sa ta kowane bangare dukkan su kowa yana ira nasa ne amma suna kwatanta mai yiwa ga yanda Allah ubangiji yake nufi saboda abinda Allah yake cewa ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله da ce za a hada wato duk wani tsire-tsire da yake doron kasa a mai da shi alkalami duk wani tsiro a mai da shi alkalami duk wani kogi a mai da shi tawada a kwaba ya zama tawada wannan manya-manyan ku guda guda bakwai da muke da su Pacific Ocean, Indian Ocean, Red Sea da sauransu. Haɗa su zama tawada. A yi ta rubutu, a yi ta rubutu, a yi ta rubutu, alƙaluman su ƙare, tawadan ta ƙare, to kalmomin Allah ba za su ƙare ba. Sai na Ali yana cewa idan na ga dama zan yi tafsirin fatiha kawai wanda sai na yi kayan jaki saba'in. Littattafan da na rubuta akan suran fatiha kawai. na fassaranta da bayanin da ta kunta to sai nayi kayan jaki wato kayan laftu na raƙumi saba'in kuna haka Allah ke gaya manzon Allah walaka danzal na hakika mun saukar ayatin bayyana ayoyi masu yin bayani wa ma yaso biha ba wanda zai kafirce waɗannan ayoyi illa alfasiquna sai mutane da suke fasikai
أوكلما عاهدوا عهدا نبذوه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون
أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون أو كلما عاد أو كلما آه عهدوا عهدا wato Allah malaukakin sarki yake cewa aw ko kuma dai kullama addu'a da wato duk lokacin da muka yi wani alƙawari da su waɗannan mutane su wane yahudu har yanzu ana magana a kansu aw kullama addu'a da idan muka yi alƙawari da su kun jire a can baya mun karanta alƙawuran da Allah ya da Yahudu. Akwai alkawuran da ya yi tsakaninsa da su, akwai alkawuran da ya yi tsakaninsu da junansu. Wai zaka zalla mai ta gabani Isra'ila la ta budu na illallah, wa bilwari da yi isanin, wa zilkurde, wal yatame, wal masaki, wa kulu linnasi husna, wa aqimu salata wa atu zaka. Sun mutawallaitu sai suka yi. wayannan alƙawura guda takwas Allah ya yi da Yahudu tsakaninsu da shi sun saba. Wai da kazna nisa ga bane Isra'ila, wai da kazna nisa a kun la tasfiku na dima'akum. Wannan alƙawari tsakaninsu da junansu kenan. La tasfiku na dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum wala wala tukhrijuna وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم منكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وكاغا وانت alƙawarin da Allah ya yi da su tsakaninsa da su sun saba alƙawarin da ya yi tsakaninsu da junansu sun saba to sai Allah yake cewa anan aw kullama adu adu duk lokacin da muka yi alƙawari da wayannan bani Isra'ila na badawu fariqum minhu sai waɗansu daga cikin su su watsar da wannan alƙawari na badawu fariqum minhu tunda ai su ma da kitabin laisu sawa ba daidai bane walan su mutanen kirki to walan su daga cikin sai su watsar da wannan alƙawari ba za su dauke shi ba kamar ce na bada ya wurgar da abu ya watsar da shi nabi tsini laraba suna ce masa nabi me yasa suke ce masa nabi ai an jefa yi nabi a cikin ruwa ko an jefa dabino a ruwa shi asali mutanen maka ruwan su ruwan zarfi ne ba ya da daɗin sa to in suna so ya musu daɗi sai su yi tsini ko su sa inabi a ciki idan ya yi da ruwan inabin sai ya ba da wani ma'ana daban sai su shafi da daɗi ko kuma su zuba sha dabino a ciki in ya jika sosai sai su ji daɗin sha to idan ya dade a ciki sai ya zama yana bugar da su ya zama kamar giya to nabi din nan ma'ana ya turahuna al-inab wa tamr fil ma da haka na mazabu fariqu sai suka wurgar da su suka watsar da shi wannan alkawari da Allah ya yi da su waɗansu daga cikin su Yahudawan ba dukansu ba bal aktharuhum la yu'minun Allah ya ce duk da haka da yawancin su ba za su yi imani yawancin su ba ba muminai bane
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم كأنهم لا يعلمون
الحمد لله إذا متى أنم قولي لوكتي abin da muka fada daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah ya mana gafara na na yana azumin sai kowa rigar sai yana iya zubarwa yawon sa ne ba laifi ba ne amma ba a so mutum yana azumi ya tara yawa baki ya haɗiye sai dai wanda ya saba zuwa yana haɗewa wannan ba damuwa amma mutum ya tara yawo kuma ya zai haɗe ba a so da azumi a Allah ya jikan mu ya jikan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malaman mu Allah ya saka wa shaunan mu da alheri duk wanda ya zo yana da wata damuwa Allah ya yi masa duk wanda ya zo yana da wata bukata Allah ya biya masa Allah ya jikan mu jikan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka shi mu da alheri marigayen mu Allah ya ji kansu Allah ya mana rahma cikin wannan wata Allah ya mana gafara cikin wannan wata Allah ya yanta wuyayen mu daga shiga wuta cikin wannan wata albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم